بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن من أسباب سلامة البال وانشراح الصدر حسن الظن بالناس والحكم عليهم بالظواهر والالتماس لأحدهم أحسن المندوبات وتأويل عباراتهم على فحوى الخطابات فإن سوء الظن عدو والحكم على نوايا الناس سوء وقد يكون حمل المعاني على المفهومات خيال قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فإن سوء الظن يورث التجسس وينشأ من بينهما الاغتياب القالة بين الناس وهو داء عضال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه وعلى هذا المبدأ عاتب الله طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم واستدرك عليهم على عدم الإعذار والتفريط عن التماس الأعذار وذلك في حادثة الإفك قال الحق تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هب أنه وقع في أنفسهم بما لا يندفع أو ظهر لهم لوث يسندون الظن إليه لمن لم يتخذوه وهما فضلا عن أن يتخذوه راجحا يتكلمون به فعوتبوا مرة أخرى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فهذا موقف المؤمن من سوء الظن بأخيه أن يلوم نفسه ويحكم على فكره وخياله قبل أن يشتري على غيره فتصيبه معرة بغير علم عباد الله إن من الناس من يتسرع في الحكم على تصرفات أخيه وعلى عبارات أخيه ومنهم من يجره الحال إلى أن يحكم على ما في قلب أخيه وكل ذلك باطل وبهتان عظيم فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فوقع ذلك في نفسي فلما قدمنا ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا إنما قالها خوفا من السلاح فقال عليه الصلاة والسلام أقال لا إله إلا الله وقتلته أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم نعم إنها النوايا والخواطر وهل يعلم النيات إلا رب الأرض والسماوات فهو العزيز العظيم الرحيم الغفور الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمرك أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا عباد الله إن إساءة الظن بما في قلوب الآخرين يحزن أفئدتنا ويفسد فرحتنا ويطفئ نور وجوهنا ونفقد بسببه أحبتنا وأعظم من ذلك معصية ربنا وخالقنا ولذلك لا تجد مؤمنا حقا إلا وهو سليم الصدر لإخوانه يلتمس لهم المبررات والأعذار ولو من قاع المحيطات والبحار يقول أحد السلف إذا بلغك من أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعين عذرا فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه أيها المسكين أفلا ظننت لقول أخيك خيرا وحملت لكلامه محملا حسنا حتى تستريح نفسك وينخفض غضبك ألا يمكنك أن يكون مازحا أو يكون ناصحا أو قد يكون أخطأ واستعجل وأنت للعفو والمغفرة أهل أو قد يكون خانه التعبير والكلام أو قد يكون سوء فهم منك فلا يلام دخل الربيع ابن سليمان رحمه الله تعالى على الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو مريض فقال له قوى الله ضعفك أخطأ في التعبير فقال الشافعي رحمه الله لو قوى الله ضعفي لقتلني فقال الربيع والله ما أردت إلى الخير قال الشافعي أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير يا عبد الله أفلا ظننت لفعل فعله أخوك خير ظن وتلتمس له خير تأويل وحتى لو كان أخوك مقصرا للخير مانعا فإياك أن تسمع كلام عدوك الشيطان فإنه يسعى بالتفرقة بين الإخوان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم يا عبد الله أفلا ظننت لما رأيت خيرا ولما حسبت وهما وتعلم أن لصاحب الحق مقالا لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم له الصحابة رضوان الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء يا عبد الله كن خير دافع لأخيك تدفع الشيطان عن نفسك وعن غيرك من سوء محمل كما دافع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن كعب بن مالك يوم تبوك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في إطفيه فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم bismillahi rahmanir rahim dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin bayi abun koyi wajen ba da uzuri da kyautata zato ina shaidawa babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai shi Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad an Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya da addini na gaskiya ya aiko shi da shirya da addini na gaskiya domin ya ɗaukaki addininsa akan dukkan sauran addinai ya kuma mutane bayan Allah masu alfarma yana daga cikin sabubba na zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwar rai kyautatawa mutane zato da kuma yi musu hukunci da abin da ya bayyana a zahiri da kuma nema musu mafita cikin abin da ya buya ba a fahimta ba da kuma fassara maganganunsu akan hakikanin abin da suke nufi ba da son zuciya ba babu shakka mummunan zato zunubi ne sannan hukunci akan niyoyin mutane da abin da ke cikin zukatansu laifi ne hakika ɗaukan maganganun mutane da ayyukansu akan wata fahimta da kai shaidan ya sanya maka a zuciya wawan tunani ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku mummunai ku nisanci da yawa daga cikin zato da kuke yi domin wani sashi na zato zunubi ne Allah ya ce, Kar kuma ku dinga bibiya sai kun gano laifi, kuma kar sashen ku su rika giba suna zancen sashi suna cin namansu. Babu ko shakka, mummunan zato yana haifar da bincike, mummunan zato yana sa sa ido da kasa kunne da bincike sai an gano laifi. sannan duk wanda ya samu mummunan zato kuma ya ɗora wa kansa aikin ganowa rashin gaskiya ganowa laifi ya hau tudun nasa laifin ne kuma daga nan za a tayar da wani babban laifi wanda ake ce masa giba shine yaɗa jita-jita da ɓatanci tsakanin mutane idan an samu wannan ko an shiga jinya da bata da magani ya tabbata cikin bukhari da muslim cikin hadisin abu huraira yaddar allah ta tabbata a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina jan hankalinku ina gargaɗinku da yawan zato domin mafi ƙaryar zance shine zato da shaidan yake rayawa a cikin zukata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku rika sa ido da bincike ko da zuciya ko da ido ko da kunne kar ku rika yin gasa da junanku na alkhairai da Allah yake bambanta ku kar ku rika yi wa junanku hassada da bakin ciki akan ci gaban da waninku ya samu ko farin ciki akan damuwar da waninku ya shiga kar ku rika fushi da junanku kar ku rika juya wa junanku baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kasance bayin Allah ƴan uwa tsintsiya ɗaya maɗauri ɗaya wannan hadisin yana bukhari da muslim mummunan zato da mummunan fassara wannan wata ɗabi'a ce ko al'ada wadda Allah maɗaukakin sarki ya kushi sahabbai a kanta. Sahabbai a wani lokaci sun samu kansu a cikin wata fitina lokacin da aka samu wani mai yada jita-jita daga cikin munafukai ya tayar da wata ƙura a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora sharrin ƙazafi akan matar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na na'isha radiyallahu anha cikin labarin da duk riga kun san shi wannan mummunan labari ya fantsama a gari mutane tun da can Allah ya jarrabe su da san jin sharri da san yada sharri da karancin sauraron alheri da karancin yada alheri nan da nan wannan sharri ya yada gari ya cika gari ya baza al'umma ya kuma tada hankali aka ɗauki tsawon lokaci kimanin kwana talatin ba wata mafita kullum gari ya waye damuwar yau ta fi ta jiya madina ta ruɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani hali kuma ba wanda zaka samu la mutumin kirki wala mutumin banza la mumunin kwarai wala munafiki sai ka same shi an riga an sa masa shakku akan wannan al'amari al'amari ya riga ya lalace lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi domin bayyana hakikanin al'amari da kuma wanke wannan baiwar Allah cewa duk wannan wata guda da aka yi ana ana ana kila wa kala duk wannan tashin hankali da aka shiga duka ga dazzaren shedan ne gaba ɗaya kururuwar shedan ce ƙarya ne ba gaskiya bane Allah da kansa ya ɗauki nauyin fallasa al'amarin ya ɗauki nauyin tona asirin munafukai ya ɗauki nauyin bayyana hakikanin abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani mai girma da ya fitar da bayani a nan ya kushi sahabbai duk yadda alkur'ani yake da kyautata zato wa sahabbai da yadda aka yabe su aka koda su sai gashi a nan allah maɗaukakin sarki yana kushe su yana cewa laula istami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin kuɗin meye dalilin lokacin da zancen ya zo kunnuwanku mummunai daga cikinku maza da mata ba su zata wa kansu alheri ba me yasa ba ku ce wannan ƙarya ne ba zai ma yiwu ba me yasa ba ku ɗauki wannan matakin ba aka yi wata guda ana cikin kunci da damuwa Allah yana nufin har sai na zo na yi magana har sai na zo na ba ku mafita kuna mummunai a tsakaninku har a zo da jita-jita a ce a rasa muminai da za su haɗu su ƙaryata wannan al'amarin ko maza ko mata a fatali da abin a kunyata munafukai a kunyata maƙaryata ku kasa yin wannan laula istami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin me yasa ba ku yi haka ba kaddara ma lokacin da suka jin sun samu shubuha a cikin zukatansu ko kuma sun ga wata hujja mai rauni wacce ta sa suka zaci abin da ake faɗa idan ma abin ya shiga ransu to me yasa ba su zargi kawunansu sun ɗauka cewa wahami ba ne ba maimakon a ce su riƙi zancen suna yaɗa shi sai Allah maɗaukakin sarki ya sake kushe su karo na biyu yace walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanak hadha buhtanun azim kuma ma me yasa lokacin da kuka ji wannan jita jitar ba ku buɗi baki kun ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ba me yasa da kuka ji ba ku ce ba wannan zancen ya fi ƙarfin mu ma yakunu lana an natakallama bi hadha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matar gidan manzan Allah wannan zancen ya fi karfin mu me yasa ba ku faɗa haka ba me yasa kuka ɗauka cewa za ku iya yin zancen me yasa kuka ɗauka cewa za ku iya jin zancen me yasa kuka ɗauka cewa za ku iya yadda to in ma kun yardan dan me kuka don me ba ku zargi harsunan ku ba Allah yake me yasa ba ku ce zancen nan bai kamace mu ba ba ku ci tsarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ce ƙage ce mai girman gaske Allah ya ce mummune me yasa ba ku yi haka ba da mummune Allah ya ce wannan mabda'i wannan asasi wannan ginshiki da Allah maɗaukacin sarki ya gina al'ummar mummunai a kai har yanzu a kai musulunci yake tafiya wannan ita ce matsaya ta mumini daga mummunan zato ga ɗan uwansa mumini ya zargi kansa kuma yi wa tunaninsa hukunci kafin yi wa ɗan uwansa hukunci kafin yi wa ɗan uwansa hukunci a maganarsa ko a aikinsa ya ku ɗan uwana bayin Allah hakika daga cikin mutane akwai wanda yake gaggawar yin hukunci a cikin ayyukan mutane akwai wanda yake gaggawar yin hukunci a cikin zantukan mutane akwai wadda al'amarin yakan ɗebe shi da tsautsayi har yaje yana yin hukunci a cikin abin da ke cikin zukatan mutane mutum zai aikata aiki ka masa hukunci a aikinsa ya yi kuka ka ce ba na tsoron Allah ba ne ya yi wa'azi ka ce riya ne ya yi sadaka ka ce riya ne ya yi zumunci ka ce neman magana ne ganin waɗaye ka ce ba don Allah ba ne bai yi ba ka ce makiyin Allah ne bai yi ba ka ce ba mumini ba ne bai yi zumunci da kai ba ka ce baya son ka bai kira ka a waya ba ka ce ya washe ka ka kira shi bai ɗaga ba ka kasa ba shi uzuri ka kasa ba shi uzuri ka kira shi bai ɗaga ba ka yi text bai reply ba yakon biyu bai ziyarce ka ba kun haɗu bai gaishe ka ba ana gaisawa da mutane bai kula ka ba duka kasa ba shi uzuri ka kasa sanin me yasa kana tuka abun hawa ya ya tsallaka hanya ka zage shi ya shigo maka ka zage shi ya fita da wuri ka zage shi baka san me yasa ba ka kasa ba shi uzuri yayi aron hannu ka dankwale shi ka kasa ba shi uzuri shi kenan kai kana yi wa mutane hukunci a cikin ayyukansu ya yi magana ka ce ƙarya ne ka ce munafurci ne akwai waɗanda sun naɗa kansu yi wa mutane hukunci hadisi ya zo daga usama ɗan zaidu radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aike mu mun tafi yaƙi da muka je muka wayi gari a garin da aka aika mu muka yi nasara a kansu ya ce da ni da wani mutumin madina a hanyar mu ta dawowa sai muka gamu da wani ɗan wannan gari da muka je muka yaƙi yayin da muka far masa sai ya ce la ilaha illallah ya ce sai wannan mutumin madina sai ya jaye ya ce ni kuma ban fasa ba na ɗauki mashina na burma masa sai na kashe shi ya ce ina kashe shi sai na ji a raina ban ji daɗi ba da muka koma madina sai na ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya usamatu a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah Usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai na ce ya ma'aikin Allah mm ya faɗa ne fa don ya samu kariya daga gare ni ba da gaske ki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqala la ilaha illallah wa qataltahu ya usama tu usama yanzu mutumin nan ya ce la ilaha illallah baka fasa ba ka kashe shi yace ya ma'aikin Allah tsoron makami ne fa yasa ya faɗa ba gaskiya yake ba yace ashaqaqta an qalbihi ka tsaga zuciyarsa ka tsaga zuciyarsa ka bude kirjinsa ka ga abin da ke cikin zuciyarsa gaskiya ce ko ƙarya sannan ka san la ilaha illallah nan na sannan ta ƙarya ce kai haka yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana maimaitawa Usama ka shiga aku ka kace shi yana cewa la ilaha illallah yace sai da na kwammace ban musulunta ba sai yau ka tsaga zuciyarsa ka gani na'am al'amura ne da suka shafi niyoyin mutane da tunanin mutane shin akwai wanda ya san niyya da abin da ke cikin zukata in banda ubangijin kasai da sammai shine mabuwayi mai girma mai jin kai mai yawan gafara shine wanda yake sanin abin da idanuwa suke kyaftawa su kalla kuma shine wanda yake sanin abin da ke cikin kiraza shine Allah ba wanda ya san niyoyi da manufofi a cikin zukata sai Allah sai mai niyyar amma shi Allah bai dauki mataki akan mu ba da ya san munanan niyoyin da suke cikin zukatanmu da ya san manufofinmu ya yi haƙuri da mu saboda girmansa da kuma girman rahamarsa da jin kayinsa amma kai baka san abin da ke cikin zuciya ba amma ka iya fassara magana ka iya fassara aiki ka iya fassara har tafiya har gani kana fassara da haka zuciyarka cike take da damuwa da bakin ciki kana lissafa mutane ayyukansu ka daina yi wa waya ka daina daga wayar wani ka goge lambar wani ka daina bi ta kofar gida kaza saboda kana jin haushin wane ka daina zuwa masallaci ma sallah saboda kana jin haushin wane ba faɗa kuka yi ba ba komai a'a kawai haka kawai ka fassara shi ka fassara shi mai girman kai baya kula mutane ka fassara shi wanda baya son ka ka fassara shi wanda baya ma kyauta baya ma alheri kayansa ne ko kayanka domin wani har wannan mummunar ɗabi'ar hatta kai shiga ba hakkinsa ba ba hakkinsa ba ba nauyinsa aka ɗora maka ba amma a hakan shine mai yi maka fushi ya roƙe ka ka bashi uzuri ka bashi haƙuri ka bashi bashi ya ƙi dawo maka kuma shine mai yi maka fushi shine mai yi maka fushi mummunar ɗabi'a wasu sun mayar da kansu maroƙa sun mayar da kansu 'yan maula da haka suna jin haushin wanda yake da shi bai basu ba suna jin haushin wanda suka roƙa bai ba su ba suna jin baƙin ciki a cikin zukatansu sun kasa zaman lafiya kuma ba a ci musu ba ba a sha musu ba haka suka naɗa kansu al'amari na niyoyin da ke cikin zukatan mutane al'amari ne na Allah ku daina fassara mutane abin da ke cikin zuciyarsu sa'id ibn al-musayyab rahimahullahu ta'ala yake cewa wani cikin sahabbai ya rubuto mani yana mun nasiha yana mun wasiya yana cewa ka sanya duk wani al'amari na ɗan uwanka musulmi akan mafi kyan mahanga matukar ba wani abu ne ya zo maka wanda ya rinjaye ka kaga tabbas wanda rashin kirki bane asali ka sanya aikin musulmi da maganan musulmi akan kyakkyawar mahanga kar ka zaci wata kalma da ta fita daga bakin ɗan uwanka musulmi kar ka zace ta da sharri matuƙar za ka iya sama mata mafita ya kai ɗan uwana bawan Allah muna da zato ga ‘yan uwanka musulmi yana sa wanzuwa a cikin bakin ciki yana kuma ɓata wa mutum farin ciki yana kuma disashe hasken fiska duk wanda yake yawan yawan mutane mummunan zato yana musu mummunan hukunci sai ya samu kansa rayuwa a cikin kunci sai ka same shi ya bata da wancan baya magana da wancan baya kaza da wancan yayi fushi da wancan kullum a cikin wannan bakin cikin yake kuma yana da karancin fara'a da haka yana dasa shi hasken fiska sannan muna rasa masoya wani masoyinka ne amma ka masa fushi inda ka san irin yadda yake son ka a cikin zuciyarsa da baka ɗauka masa wannan matakin ba amma ka masa fushi sannan ga saƙon Allah zai wahala ka samu mumini na gaskiya hakikanin mumini na gaskiya face sai ka samu kirjinsa zuciyarsa a buɗe take kuma yana nema wa ‘yan uwansa musulmi usuri ko da ko ya yi nesa da su nisan da ya kai ga yana cikin kogi ƙasan kogi yana nema wa ‘yan uwansa musulmi usuri wani cikin magabata yana cewa idan wani abu ya iso ka daga ɗan uwanka musulmi wanda ka kasa fahimta ka nema masa uzuri guda ɗaya ɗaya biyu uku hudu har uzuri saba'in tayu kaza ne tayu kaza ne tayu kaza ne da za kan hanya wani ya bullo maka wani ya fito maka wani ya tare maka hanya wani ya tsaya akan hanya ka zo kana ta hon baka wuce ba a'a baka sani ba ai baka wani ya shiga kwana bai yi sigina ba duk baka sani ba wai ma tukunna yana hayyacinsa wai ma tukunna ko yana cikin rashin lafiya ne wai gudun nan da yake ya gitta ko ba shi da lafiya ne ko kuma an gidansa ne kama da gobara an gaya masa ko ɗansa ne ya faɗa rijiya an sanar da shi da ya siginan nan ba ko ya saka batayi ne shi ma bai san batayi ba me yasa ba za ka nema masa uzuri ba sai ka ce ‘yan iska mahaukata ka du mutum da furfura ka masa dankwalo ka zage shi kai dalla malam gafara can kana shiga kwana ba ka sigina mai yiwa sai da ka faɗa haka ya san cewa ba ta yi alhalin ya saka na'ura ce ka kasa ba shi uzuri sai zagi sai hantara ka nema dan uwanka uzuri saba'in ɗai ɗai ɗai ɗai har saba'in idan a cikin saba'in ka rasa uzuri ƙarshe ka ce tayu yana da uzurin da ni ban gano shi ba ya kai miskini mai rayuwa cikin bakin ciki da damuwar mutane shin baka tunanin maganar ɗan uwanka baka zata mata alheri shin ba za ka iya ɗaukan ma maganar ɗan uwanka mafita mafi kyau ba har kai ma ranka ya huta har kai ma fushinka ya warware shin baka tunanin ta iya yiwa maganar da ya faɗa wasa yake baka tunanin maganar da ya faɗa ta yiwu kai nasiha yake maka gaskiya yake gaya maka don wani akan gaskiya ne an gaya masa gaskiya ne ba zagin ka yi ba ba cin mutuncin ka yi ba ba aibata ka yi ba gaskiya kawai ya gaya maka mun waye gari ba ma iya gaya junan mu gaskiya saboda gudun wannan matsalar ba ka tunanin cewa ko tuntuban harshe yayi duk wannan baka kawo a ranka ba kai ba kai tunanin cewa kai ne kai wa maganarsa mummunar fahimta ba in ya so ka zargi kanka kafin ka zarge shi wani malami arrabe ibn Sulaiman ya shiga wajen al'imamu shafi'i lokacin al'imamu shafi'i ba shi da lafiya malar rabi'u da ya shiga wajen shafi'i sai ya addu'a sai ya ce ƙawallahu za'afak Allah ya karfafi rauninka wannan abin da ya faɗa al'imamu shafi'i malami ne yana jin wannan batu sai ya ce lauƙawallahu za'afi laƙatalin ya ce malar rabi'u ai idan Allah ya karfafi raunina ya kashe ni to rauni ya ƙara ƙarfi me zai biyo baya mutuwa shi kuma me yake nufi mallar rabi'u Allah ta shi ka faɗarka wannan raunin Allah mai da shi ƙarfi shi kuma shafi'i sai ya yi masa wasa ya fahimci cewa ya fahimci me yake nufi amma maganar tasa ta zo da wata ma'ana sai ya fito masa da ma'anar da ta zo ta kuskure sai ya masa wasa sai ya ce kai ko in Allah ya karfafi rauni na ai na mutu sai malar rabi'u ya ce wallahi ba haka nake nufi ba sai shafi ya ce na sani ya ce ai wallahi da za ka zage ni na san ba abin da kake nufi sai alheri bayin Allah kenan haka suka rayu ya kai bawan Allah shin ba za ka daci wani aiki da ɗan uwanka ya aikata ba za ka yi masa kyakkyawan zato ba ko ka nema masa kyakkyawar fassara ko da a ce ɗan uwanka nan ya gaza wajen aikata daidai kai masa kyakkyawar fassara kuma ko da wani alheri ne ya hana kai masa kyakkyawar fassara amma sai ka saurari maganar makiyinka shedan to shi shedan kullun yana yawo ne yana kokari yana sa'ayi don ya bata tsakanin yan uwa Allah ta'ala yake ka gaya wa bayina su dinga faɗan magana mai kyau shedan fa ba dare ba rana yana ruruta wutar rigima a tsakaninsu lallai shaidan makiyi ne ga mutum bayyanannen maki wani mai hikima yana cewa idan mutum ya saba mummunan aiki to zatansa ma sai ya zama mummuna sannan duk lokacin da wani mummunan tunani ya zo masa sai ya gaskata sai ya wayi gari ya zama makiyin masoyansa ya zama masoyin makiyansa sai ya wayi gari a cikin duhu na shakka a cikin duhu na shakka haka zai daga rayuwa cikin bagauniya ya kai bawan Allah shin ba za ka daci alheri cikin abin da ka gani ba abin da ka yi tsammani ka ɗauka cewa wahami ne ba za ka daci alheri ba cikin abin da ka gani a aljihu ne fa zai ga tudu sai ɗauka kuɗi ne sai ɗauka kuɗi ya ga ɗan tudu ‘yan takardu sai ɗauka kuɗi ne to in kuɗin ne su ɗin ne ba a baka ba ba za ka zaci alheri ba ko na aika ne ko na biyan bashi ne abin da ka gani ba za ka zaci alheri ba abin da ka yi tsammani ba za ka ɗauka ka yi wahami ba ka ɗauka cewa wanda yake da hakki kuma yana da bakin magana ya zo cikin hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim wani mutumi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bashin raƙumi wani jahilin mutumi ne sai ya zo karban kayansa yana zuwa ya samu manzon salma cikin sahabbai ya ce ina labarin raƙumi na annabi salma ya ce to har lokacin yayi ne sai ya ce na zo dai bukatar kayana ya fara sumbatu yana maganganun rasar kunya sahabbai suka far masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku bashi ku bashi ku bashi fa inna li sahibil haqqi maqalan yace duk mai haƙƙi yana da bakin magana ku bashi duk mai haƙƙi yana da bakin magana ku je a ɗauki kuɗi a sayo raƙumi irin nasa a mayar masa kayansa suka ce ya ma'aikin Allah mun je neman raƙumi ba a samu ba sai waɗanda suka fi nasa sai ya ce ku saya ku bashi mafi alherin ku shine wanda ya fi iya biyan bashi bayan ya gama rashin mutunci ba annabi sallallahu alaihi ya ce a biya shi da ƙari mafi alherin ku wanda ya fi iya biyan bashi maganganun da ya yi ba ya ce yana da damar ya magana ai bashi ya bamu ai bashi ya bamu amma yanzu ka daina zuwa shagon mutum saboda ya tambaye ka kudinsa ka daina kula shi ka daina bi ta hanyar gidan saboda ya tambaye ka kudinsa kuma kai ka ci ka fassara shi cewa shi marar mutunci ne haka muke cewa dudan kasuwa da zai bibi kayansa sai a ce marar mutunci ne wani ai bai shi mutunci waye marar mutuncin tsakanin kai da shi karya shi za ku yi wancan ya karba wancan ya karba wancan ya karba wancan ya karba shikenan sai ya tarabawa ana danne shi kuma in wata ya an yi albashi ka zo kana bada uzuri ka ce an samu galan ne matar ka tayi wani watan kuma ka ce wallahi ciyawa ta za ta kwace gonarka wani watan kuma ka ce wallahi yaro ne kare aka dora shi wani watan ya zo ka ce wallahi shikenan kai ta wallahi wallahi shi kuma sai ya kare ya lalace ce ai wa na bar shi mutunci ya kai bawan Allah kuma ka zama mafi alherin mai ba ɗan uwanka kariya ka tunkuɗe shaiɗan daga kanka ka tunkuɗe shaiɗan daga waninka daga mummunan fahimta da mummunan zato mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu babban misali ne a wannan fage na ba da kariya da kuma toshe kafar barna da kuma kawar da mummunan zato daga wani a lokacin yakin tabuka tafiya ta yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi tawaga an tafi tafiya ta yi tafiya saboda gari ne mai nisa tafiya ce mai nisa a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi ɗaya bayan ɗaya annabi alaihi salatu wasallam ɗaya bayan ɗaya yana kiwon sahabbansa saboda lokacin sahabbai sun fi dubu saba'in aka tafi da su ɗaya bayan ɗaya sai ya ga bai ga ka'ab ibn malik ba yana zaune sai ka'ab ya faɗo masa a ransa sai ya ce ma fa'ala ka'ab ibn malik ya ce ni ba haka ba ina labarin ka'ab ibn malik sai wani cikin mutanen banu salama sahabi ne fa ba munafiki ba ne sahabi ne amma don ka gane hatsarin mummunan zato sai ce ya ma'aikin Allah habasahu burdahu wan nadru fi isfaihi yace ya ma'aikin Allah 'yan kwalisa kuma wanda suka yadda da riga zuwa su je maka yaki yana can mana yana kwalisar tasa ya biye wa gonar dabino da mata da ya tara kafin annabi ya ce wani abu sallallahu alaihi wa sallama sai mu'azu dan jabal sai ya ce bi sama kulta yace tir da abin da kace wallahi ya rasulallah ma alimna alaihi illa khaira yace ya ma'aikin Allah wallahi ba abinda muka sani game da ka abu sai alheri ba abinda muka sani game da shi sai alheri ba za mu iya ce maka ga abinda yana shigowa ba ka duba shi wannan ga abinda yake cewa ga abinda ya hana ka abu zuwa amma ga wannan kariyar da yake bashi saboda alherin da ya sani game da shi Allah maɗaukacin sarki yana cewa karka kasada ka kutsa cikin abin da baka sani ba lallai ka sani cewa da ji da gani da wannan zuciya da ƙuduri Allah ta'ala ya ce duk sai an yi tambaya a kansu ababen tambaya to ka ji da kanka karka hau tudunka kana leƙen na wani Allah maɗaukacin sarki ya inganta mana niyoyinmu ka kyautata mana ayyukanmu muna roƙonka maɗaukacin sarki ka inganta mana manufofinmu ya Allah ka yalwata mana arzikinmu ya Allah ka ba mu haɗin kai ka ba mu zaman lafiya ka mana arzikin kyakkyawan zato ya Allah ka mana arzikin kyakkyawar manufa ya Allah ka daidaita zukatanmu ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ka sanya albarka a tsakaninmu da 'ya'yanmu da matanmu da jikokinmu da iyalanmu Allah ka sanya albarka a tsakaninmu Allah ka ba mu haɗin kai Allah ka sa safin sallah ya mana amfani Allah ka sa haɗuwa a masallaci ya mana amfani Allah ka sa haɗuwar juma'a ta mana amfani Allah ka sa haɗuwar idi ta mana amfani ya ubangiji Allah ka sa wannan musulunci mu rayu akan sa ingantacce ya Allah in mutuwar mu ta zo ka sa mu cika da imani ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka ka ba mu kwanciyar hankali a gidajenmu da hanyoyinmu da gonakinmu da wuraren ayyukanmu ya ubangiji Allah ka shiri shugabanninmu ka sanya mu a cikin zukatansu ya Allah ka sanya damuwarmu ta zama damuwarsu ka sanya bukatarmu ta zama bukatarsu ya ubangiji Allah ka sa abin da ya tsaya mana ya tsaya musu ya ubangiji Allah ka sanya al'amarin da ya dame mu ya zama mai girma a wajensu ya Allah ka ɗora hannayensu akan daidai ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su wazirai na kwarai ya Allah ka arzuta mu da shugabanni na kwarai ya ubangiji Allah muna roƙo ka gafara ka da jin kayinka da rahamarka kai mana afuwa cikin ayyukan mu kai mana gafara kan munanan laifukan mu ya ubangiji Allah kai mana rahama ka ba mu aljanna ka ta firdausi اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله